بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a gidan wannan tele mai albarka na gwamfere a babban birnin wato jamhuriyar nijar niyame mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da sauraronmu kamar dai ko da yaushe a kowane sati na ranar juma'a safiya wato karfe tara na safe daidai wannan lokaci muna kasancewa da babban malamin a sheik abdulmalik almajiri dai almajirin malamin mawdu'i na salahat da mala yake tattauna mana daban-daban domin wato mu ilmantu mu waye a cikin abin da ya shafi addinin mu da rayuwarmu ta yau da gobe idan ba amince ba a satin da ya gabata malam ya fara tattauna mana akan mustalah na allafzu wal ma'ana malam ya shiga har ya fara yayi mukaddima kuma ya shiga cikin alkur'ani mai girma ya fara mana magana akan abin da ya shafi allafz wal ma'ana har malam ya je kan al-ijaz ko anwa'ul ijaz a cikin alkur'ani to a nan ne lokaci ya yi halinsa amma kafin malam ya shiga cikin karatu kai tsaye yan uwa masu kallon mu da saurare a yau muna wato goma ga watan rabiul akhir shekara ta 1444 wanda ya daidai da 4 ga watan 11 kenan shekara ta 2022 miladiya haiwa annabi isa alaihi salam wacce kuma hijiriya ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu kallon mu da sauraro malam insha Allah yau zai ci gaba da mana kenan wannan shine darasi na biyu ko mu ce zama na biyu a cikin wannan maudu'i na al-lafz wal ma'na akramakallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وأسوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bamfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wato lokaci da muke gabatar da darasi don juma'a kenan daga karfe tara zuwa karfe goma a watanni guda bakwai zuwa takwas kafin watan ramadan a duk shekara in Allah ya ba mu iko da dama to kamar yadda malam sani ya bayani cewa wancan sati mun tattauna akan ko mun fara tattauna akan maudu'i na allafu wal ma'ana to a yau za mu dora akan inda muka tsaya insha Allahu ta'ala bi idnillahi subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to kafin mu shiga cikin maudu'in mu malam ya faɗa mun dan yi bayani kan al-i'jaz na al-Qur'ani da nau'ukansa da muka faɗa mu'jiza abin da suke nuna mu'jiza ta alkur'ani to kafin na shiga cikin wannan maudu'i na allafzu wal ma'ana zan dan yi raskona guda biyu raskona ta farko shine kamar mun bayyana akwai abin da ake kira al-ijaz at-tashri'i wato qur'ani yana da mu'jiza ta shari'a shi yasa tun daga lokacin da alkur'ani ya sauka har duniya ta tashi babu abin da alkur'ani bai yi bayanin sa ba hukuncinsa ba a cewa ga abin da babu hukunci cikin alkur'ani babu shi sai dai in baka fahimce shi ba tare da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abinda malamai suka fahimta karkashin su domin sunna tana bayyana alqur'ani idan ga wani ce komai mun ce na cikin qur'ani yace to kenan dan qur'ani ne ya samu sa'a a ana nufin tare da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma abinda an ka fahimta karkashin su ta fuskar ilimi musamman ilimi na kiyasi wanda yake taimakawa wajen fahimtar waɗansu abubuwa waɗanda shari'a ta zo da su to mun faɗa a wancan sati a kasar ingila wani mutum ya ci naman wani mutum ya kashe shi kuma an je masa shari'a sun ce busan wannan ba to sai ni manta eh babu vid jurisdiction kiran shi wai ma'ana a shari'a su ba a taba samun irin wannan ba kaga kenan wanda ke nuna kusur na hankalin dan adam da naqas naqas da kusur akwai tawaya cikin shari'a su kuma dan adam ilimin shi bai kewaye sani ba da shari'a shi yasa wasu abubuwa sai sun faru ne da tunanin ya za a yi musu shari'a tare da kuma shi dan adam yana tare da son rai sannan kuma dan adam bai san duk al'ummomin duniya ba mukaddar ta ma dan adam ya san duk al'ummomin duniya da suke raye a yanzu to wanda za su zuwa gaba ya zai yi da su shi yasa Allah ɗaya ya aza shari'a da za su shafi kowa da kowa dan adam yana da son rai dan adam yana da girman kai dan adam yana da karamcin sani dan adam yana da kwaɗayi da bukata wanda ke son cimma Allah duk bai da waɗannan shi yasa Allah kadai zai aza shari'a da duk duniya ba za a samu cikas a cikin ta ba saboda Allah ya san komai wallahu bi kulli shay'in alim kai ko akwai yankuna da dama har gidanka akwai abin da ke faruwa baka sani ba ya za ka aza shari'a da za ta yi ga duniya sannan Allah bai da tawaya masu aza dokoki na duniya sai ka iske akwai yan kwaya cikin su akwai mashaya giya shi dan giya zai aza dokar da ya kamata a ce duniya ta bi wani masu yayin sha zai wai misali wai shi dan giya ne da an ce dan giya ai bugaggi ne to ya za a yi shi aza shari'a da za ta dacewa da duniya kaga akwai matsala sannan kuma Allah bai da bukata gidan kowa an fahimce ni inna Allah ghaniyun 'anil alamin duk wanda zai aza doka akwai bukatar da yake son ya cimma shi yasa kake ganin dokokin duniya kamar tiyatar suke ko drama wasa wannan yazo ya bata na wannan ya ce bata yi ba wannan yazo ya bata na wannan ya ce bata yi ba wannan yayi mata wannan kuskurima saboda mi ka taba jin radda kake an yi Qur'ani kuskurima ba zai taba yiwa ba to almuhimmu dai kaga mutumin da ya kashe mutum ya ci naman mutum a shari'ar musulunci da an zo ya kashe ya kashe mutum kashe shi za a yi shikenan babu matsala domin shari'a ce wadda cikin attaura akwai ta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi a cikin attaura Allah yace ya rubuta cewa wanda ya kashe rai a kashe shi ko ba haka nan bane sannan kuma Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl ashe shi wannan mutumin a shari'a ingila abinda ba gano ba cikin qur'ani gashi na Allah ya bayani kashe shi za a yi sannan kuma ba sai an ce naman shi ba domin wanda zai ce naman shi saba ma Allah zai yi na fata an fince ni kenan kuma tun da nan sabon Allah ne to ba za a yi wannan ba shi yasa a shari'ar musulunci ana kashe mutum idan ya kashe amma kada a bi hanya in ta saba ma shari'a a kashe shi yanzu misali mutumin da ya sayu kaya ya kashe mutum alƙalai suna gari ana iya sayu ka a kashe shi ko ya ta ba wa mutum giya ya sha har har ya mutu to nan ba za a ba shi giya ba domin mi domin ba da giya abu ne wanda yake mi wanda yake saba ma shari'a sai dai a kashe shi misali to kaga wannan shari'a ta musulunci ta bayanin wannan misali yan maɗigo yan luwaɗi shari'a ta musulunci ta zo za a kashe wanda yake luwaɗi da wanda ake ma luwaɗi idan dukkan su sun balaga kuma ba tilastar da shi wancan aka yi ma ba cikin yardar su kashe su za a yi waɗansu malamai suna ganin a'a ana ma iya kunna musu wuta ana iya kashe su a ɗo wasu malamai suka ce abin da za a yi a ɗauke su a hau ƙololuwar beni ko dutse sai a sako su sannan kuma ana iya zubo musu wuta ni a dalili saboda mutane annabi lutu Allah ya ce falan ma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna wato alaiha hijaratan min sijilin mandud ina fata an fahimci to kenan kaga lokacin da Allah amar Allah juye su sun kace to a hau dutse tunda mu ba za mu iya juye kasa ba amma mu hau saman bene ko dutse a sako shi sannan a zubo mai wuta da na Allah ce wa amtarna alaihim to kaga dai wannan a shari'a musulunci akwai shi to in ma digo ne nan da aka yi sabani wasu malamai sun tafi cewa mace in an kama ta tana lalata da mace ko ta aure mace ana iya a kashe su waɗansu malamai suna ganin a'a ta'ziri za a yi musu shine kuma abinda jamhurin malamai suka dauka a dubi alkali ya duba yance ta'zir kamar kalma ce da take nuna cewa abu ne wanda shari'a bata haddade iya nau'in da za a yi ba amma ijtihadi za a yi tun da laifi ne ga abin da ya kamata a yi musu an ba alkali dama akwai su to wannan a shari'ar musulunci kenan don haka kaga wannan ke nuna mu'jiza ta shari'ar musulunci kuma in ka dibi kanunul faransi almadani dokokin faransa na da kashi 90 cikin 100 su tura an kansu da kansu suna faɗa cewa daga musulunci aka ɗauko su yanzu ne da kafirci ya bayyana aka daina zuwa coci aka saboda kristanci galibi addini wanda bai kula da shari'o'i ba ba ka iske kumci kumci masu yawa a cikinsa ina fata ana fahimta ta to kaga sai zama to sun dauko da musulmai musamman littafin at-tafsira na ibnu farahun ana ganin shi ne suka yi traduction suka dauka saboda musulunci ya zama na andalus spain spain kuma tana kusa da faransa kenan menene ake son a ce muna ya kamata mutane su karanta tarihin musulunci Allah ya kyauta abu na biyu sai qadiyya ta al-ijazu tashrihi ko tibbi qur'ani yadda ya bayanin mu'jiza ta tibb kamar abin da ya shafi ilimin likitanci nukta ta ciki yadda ake ɗauka ciki da yadda ake sarrafa shi Allah ya faɗi wannan a cikin suratul mu'minun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman ko fa khalaqna al-mudghata wato 'azman fa kasawna al-'idhama lahma ko fa kasawna al-'azma lahma a qira'ati ibn 'amir shu'ba thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ce walakad khalaqnal insan hakika mun halicci dan adam min sulalatin daga tatatta min tinin na ƙasa ta ɓauke nan to anan Allah ya ce halicci dan adam da ƙasa wani wuri ce ya halicce shi daga digon mani wani lokaci ya ce ya halicce shi daga tsoka wani lokaci ya halicce shi daga jini khalaqal insana min alaq sai ka ji an ce a cikin qur'ani ya kaji san an ce an halicci dan adam da kaza an halicci dan adam da kaza a'a in an ce an halicci dan adam da ƙasa ma'ana biyu ke ɗauka ana nufin annabi adamu ko ko ana nufin asalin halittar dan adam daga ƙasa ne ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'th fa inna khalaqnakum min turab Allah ce mun halicce ku daga ƙasa ma'ana asalin ku daga ƙasa kuke ko ko mun halicci baban ku daga ƙasa shi yasa da yace walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin na annabi adamu yake nufi wato banda annabi adam babu wanda zai shiga da Allah ce inna khalaqnal insana min nutfatin mun halicci dan adam daga digon maniyi to anan annabi adamu bai ciki annabi isa bai ciki don shi da ruhun ne wato kalima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala hawa uba ta shiga ciki saboda ita an halicce ta ne daga haƙarƙari na hagu na sama na annabi adam kenan sai in kalima ta insani ta zo cikin qur'ani sai ka yi kokari ka fahimci me ake mishi amma inda an ka ce wal asr innal insana lafi khusr na Allah yana rantsuwa da zamani ko yana rantsuwa da lokacin la'asar to duka babu matsala saboda lokacin la'asar cikin zamani yake maganu ba cin karo suka da juna ba sai ce innal insana lafi khusr dukkan da adam yana cikin hasara nan annabi adamu ya shiga ciki hawwa ta shiga ciki isa ya shiga ciki sauran mutane sun shiga ciki sai ce illal ladina amanu wa amilus salihat kenan ko kaga in ba wanda imani bai aiki na gari kenan ko su ma ana buƙatar imani gare su kuma ana buƙatar aiki na gari gare su mun fahimci wannan ko sai Allah ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sai mun kasance dan adam zaman to nutfa digon maniyi fi qararin a cikin matabbata daga qarrara shine abin da ya tabbata makin mai karfi wanda an ka bashi karfi asalin makin daga almakaru ne shine abin da ya tsaya a wuri tak walaqad makkannakum fil ardi kaga mun tabbatar da kuma alaki nan mun ba ku wuri fi qararin makin matabbata mai karfi in za mu fassara da Hausa an gane ko nan mahaifa ake nufi sai Allah ce to nan tuda ce sun maja allahu nutfatan na ana nufin ba shi dan adam ba annabi adamu domin shi annabi adamu bai taba zamantowa digon bani ba ma'ana yanzu an yi intiqal abin ake kira uslubul intiqal jinsin dan adam yanzu don kakkata tsammanin shi wancan wanda taɓo ko laka shi na an kame suwa mani a annabi adam bai taba zama mani ba nan jinsin dan adam banda kuma hawa'u kuma banda wa banda annabi isa domin su mustaɓa zama mani ba ina fata ana fahimta ta sun maji allahu da sotan fi ƙararin maki sun makalakana nutufa ta alaƙa in muka ce isa kalima ce ta allah muka ce bai taɓa zama mani ba saboda ba samu nassin da ya nuna cewa annabi isa taɓa zama mani ba kuma shi dai halitta ce ta allah tunda in dan annabi isa yana da mahaifiya bai da mahaifi to annabi adamu bai da mahaifi bai da mahaifiya wa ya fi cancanta ya zan allah inda ana zama allah annabi adamu tunda shi isa yana da mahaifiya ai bai da mahaifi ko isa da maryam allah ce shi yasa suke cewa yana cewa ya bani isra'ila ya bani isra'ila bai ce ya kaumi ba sun kace saboda bai da mahaifi ciki bai dace ce ya kaumi ba in ji wadansu malamai ina fata ana fahimta ta to kaga dai a takaicen takaitawa ai annabi adam shi fice tanta yanzu allah shi da bai da mahaifi bai da mahaifiya ba annabi isa ba da yake da mahaifiya bai da mahaifi je wannan kiyasin za a kiyasi kuma cikin bible ma an yarda da cewa annabi adam bai da mahaifi bai da mahaifiya hawwa kuma tana da mahaifi shine annabi adam tun daga jikin shi aka diba aka yi ta amma ba ta da mahaifiya to ka gani me yasa Hawwa ba ta zan Allah ba me yasa Annabi Adam bai zan Allah ba sai sai Annabi Isa Allah ya kyauta almuhimmu da yace kuma wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu nan min ana nufin mubtada'un min indillahi daga wajen Allah yake ba wai ana nufin ruhun minhu ba min tab'idiyya ce kamar sashiri daga Allah ina fata an fahimci domin Annabi Adam ya faɗa ya faɗi wannan a gare shi yake cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi to min ruhi annabi adam ya ce min ruhi ai ruhun mubtada'un min indi wanda ya fito daga wajena ba ana nufin a'a wato shi annabi adam shi ma ruhi ne na Allah ba to amma sai su labe da wannan shubha a ce to ai cikin qur'ani ba an ce shi ma isa abin nan ne shi yasa min tana daukar ma'ana fiye da goma ya kamata ka san ma'anar da take nufi wajen fassara nan min ibtida'iyya ce ibtida'iyya ce ibtida ibtida'iyya kuma ibtida'iyyan ma biyu ce akwai ibtida'iyyar ghayar zamaniyya akwai ibtida'iyyar ghayar makaniyya subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kaga nan makaniyya ne masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ibtida الزمانية الزمنية Allah ya taimake mu sai ya ce sun maji alnahu nutfatan fi qararin makini muka sanya dan adam ya zama to nutfa a cikin mahaifa sun ma khalaqana nutfata alaqatan sai mun ka halitta daga nutfa ta koma alaka malai suke cewa malaman zuri suka ce saren jini ka san sare shine nono wanda ya daskari to saren jini ma'ana jini wanda ya daskari sun ma khalaqana nutfata alaqatan sannan muka halitta daga wannan saren jini alaka tsoka an gane ko fa khalaq thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan sannan mun ka halicci alalaqa daga wannan tsoka daga sarin jini mudghatan tsoka daga madghuna shi ne abinda ake tamnawa wato gwargwadon kamar tsokar da za a tamna daga madghar shay'u ne ina fata an fahimci ni to thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alalaqata mudghatan fa khalaqna almudghata 'idhaman ko kuma azman a ta ibnu amir azman ya an ce azman ba guda ake nufi ba jinsin kasusuwa izaman kuma ya zama to jami'i an huta babu kuskurcin qur'ani ga ibnu amir da shu'ba thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma sai muka tufatar da shi wannan al-'idhama kasusuwa azman da wato kasusuwan faka saunar izama lahman sai muka tufatar da kasusuwa da nama na fata an fahimci ni
aka rufe kasusuwan da nama da nama to kaga anan kuma shi ibnu amir ya karanta faka saunar azma lahma nan ma alsai ta zamanto jinsiya ce jinsin kasusuwa ake nufi ina fata an fahimci ni to ala ayyati hal thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ce sai muka yi shi halitta ta daban fatabarakallahu ahsanul khaliqin to albarkatun Allah sun yi yawa an gane ko alkhairansa sun yawa ahsanul khaliqin anan akwai iskali da ya kamata mu yi hattara da shi an ce ahsanul khaliqina Allah shine mafi kyautatawa daga cikin masu halitta to ai kun babu halitta in ba Allah ba يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له to قل الله خالق كل شيء الله shi halicci komai to koyi nan koyi an ce akwai masu halitta kuma nan kaga kamar an cika da juna in baka san alqur'ani ba sai ai wasa da hankalinka nan da yace ahsanul khaliqina waɗansu malamai sun tafi cewa nan shi al khaliqina na ana nufin al muqaddirin masu kaddara abu su daidaita shi dan adam yana daidaitawa yayin lissafi yace abu kaza daga wuri kaza zuwa kaza domin kalima ta alkhalqu lokacin rufin taqdiru shay'i ka kaddar abu ba tare da ka halicce shi ba shi yasa zo cikin hadisi masu yin musawwirin masu yin sassaka abubuwa na masu rai ko kuma mu ce hoto da kishi hoto akwai sabani in ba na laluda ba wadansu malamai su malamai sun ce kuma shi hoton ba matsala saboda in akwai bukata ta da'awa misali kamar a cikin TV kada a bar mabannata kamar da Sheikh Ibn Taymiyyah ya ce su kadai su zo su yi ta fataka su ko kuma a'a shin shi hoton ma aslan ba matsala bane saboda shi inuwa ce ta dan adam akwai maganganu na malamai da dama amma dai tunda akwai sabani sai ka nisanci inda sabanin yake ko ba haka ba in ba na lalura ba irin na passport da abin da ya zama wajibi kamar video ka kalli wa'azi sai ka ba kanka lahiya ina fata an fahimci to sai sun ka ce nan hadithin ya zo an ce ahyu ma khalaqtum ku rayar da abin da kun ka halitta kaga nan Allah ba yana nufin sun yi halitta a can duniya ba ya yana nufin abin da suka sassaka kenan nan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah yafi kowa iya kaddara al'amura wanda suka ce a'a nan ahsanul khaliqina maslubul afdaliya ne an cire nuna wancan yafi wannan saboda wani lokaci shi ismu tafdil in an ce ismu tafdil abu ne suna ne a larabci wanda yake nuna abubuwa biyu sun yi tarayya amma ɗaya yafi ɗaya yanzu in ni ce hada afdal min hada wannan yafi wannan kenan kaga wannan yana da falala wannan yana da falala sai wannan ya fi shi hada ahsan min hada wannan yafi wannan kyau a'a dukkan su sun yi tarayya a cikin kyau amma ɗaya din yafi wani kyau sai suka ce to na ahsanul khaliqin wani lokaci irin wannan yana zuwa a larabci amma maslubul afdaliya an cire nuna a ana nufin Allah mai kyautata halitta ne muhsinul khalqa da sai an kace ahsanul khaliqin Allah mai kyautata halitta don babu mai halitta in ba shi ba ya zamu gane wannan akwai misalai misali a cikin suratu hud lokacin da mutane annabi lut alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yayi baki na mala'iku bai san mala'iku bane to lokacin da kafirai suka zo suna son su balle kofar gidan su shiga su yi lalata da mala'iku sai ya ce haula ibanati hunna atharu lakum waɗannan ƴaƴana ne mata waɗansu malamai suka ce ƴaƴansa ne waɗanda ya haifa shi yasa ce to sai malamai suka ce to ya za a yi hunna atharu lakum ku je ku aure su don ba yana nufin su su lalata da su ba wasu ka ce a haula ibanati ƴaƴan alƙaryar gaba ɗaya sai waɗansu suka ce to ai ƴaƴan shi ba za su ishe waɗannan mutanen ba suna da yawa to kaga bai dace ce ƴaƴan shi ba waɗansu kuma suka ce a'a ai annabi ba uba bane ga ka wato asalin mutum inda cizo ne ai matsayin ɗa kace gare shi kuma annabi matsayin uba yake ga al'umma to kidan shi annabi lutu nan ya ce ba dace saboda duk ƴaƴan alƙari a matsayin ƴaƴan shi suke ko ta fuskar shekaru kuma a matsayin shi na annabi Allah wasu kace to ai annabi Allah bai dace a ce uba ne ga kafira ba sai aka ce a ba matsala ta fuskar shekaru ai ana iya danganta shi eh kuma ta fuskar insaniya wa ila adin akhahum huda mun tura zuwa ga adawa dan uwan su hudu to ka gani ai dan uwansu ne abi a insaniya ina fata an fahimce ni tunda shi dan adam ne su dan adam ne amma ta fuskar imani ai ba su ba yan uwansa bane mun fahimci wannan da ke ko almuhim eh azharu lakum su suka fi tsarki gare ku to kaga kenan in matan su suka fi tsarki to kenan mazan mi yake nunawa su suna da tsarki alhali ko katu ba wani datti wanda a tare da shi ina fata mishi ne dauda ta da datti wanda yake ba Allah dai sai ya kashi wal iyadu billah da haka atharu aihunna tahiratu lakum su ne masu tsarki gare ku ina fata an fahimta to wannan shi ne abin da nake son na kawo ki na kaga alqur'ani da ya faɗi wannan mu'jiza a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aya ta sauka gare shi duk duniya babu wasu kayan bincike da suke nuna wannan yanzu sai gashi ilimi na bincike na na'ura wanda ke bin yadda ake halitta haka ya tabbatas wanda ke nuna gaske wannan al'amarin wasu masu imani eh wasu imani a yanzu ma wasu zuwa gaba wasu za su yi imani ina fata abin jira ai ba ƙara imanin ba to a nan akwai abu biyu da nake so in yi raskwara akan su hadisi da zo cikin sahih muslim na abdullahi bin mas'ud sai ya nuna cewa za a yi halittar dan adam inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sai wasu suka ce to kwana 40 40 ne kenan caccanzawar take shi ko alkur'ani da zo bai faɗi kwana 40 ba ko ba kwana 40 ba tunda bai ce kwana 40 yana maniyi ba kwana 40 yana saran jini ko jini daskararre kwana 40 yana tsoka sannan a yi halitta sai suka ce to kenan dan adam yana matsayin wata hudu sannan a fara sa mishi rai kwana 120 wata hudu kenan waɗansu daga cikin malamai a hay'atul ijazul ilmi sai suka tafi cewa a'a wannan da an ka ce sun mai kunu alaƙatan misla zalika suka ce misla zalikan nan yana tsakanin nutfa da da saren jini da tsoka da wannan halittar da za a yi dai gaba ɗaya cikin kwana arba'in da za a yi ta da biyu da ya ce alaƙatan misla zalika sun ka ce misla zalika alhalƙi ba misla arba'ina yawon ba domin shi na kuma wani zuwa ga alhalku suka ce kuma dalili akwai hadisi cikin sahihi muslim da ya ce fi zalika fi zalika fi zalika wanda cikin kwana 40 ake nufi miska misal zalika ba to kaga wannan ya fassara abin da ake nufi shi yasa turawa wadansu suka ce wata hudu ne ake kara halitta sai suka zo suka kare ta alqur'ani sai aka ce musu a'a ita halitta cikin kwana 42 ne ake yin wannan to amma bayan an kare wannan halittar ba shi ke nuna an saka rai ba shi yasa qur'ani ce summa ansha'nahu khalqan akhar to sai akwai wani iskali kuma bayan wannan shi ne da ya kawo laqad khalaqal insana min sulalatin min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana nutfata alaqatan kaga summa summa ya kawo amma da yazo fa khalaqna alaqata mudghatan an gane ko to dan sai kawo fa'un kuma dukkan su yanzu in mun ce cikin kwana 42 to wanga an kawo mai summa wanga an kawo mai fa fa fa fa to su masu cewa 40 ne ma 40 ne ma ake nufi to ai ita summa tana nufin akwai tazara fa kuma tana nufin babu tazara kaga nan sun samu matsala sai an kai musu a'a shi wancan na farkon walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin halitta annabi adam kafin ya haihu akwai tazara thumma khalaqna nutfata alaqatan shi ko digon maniyi ya koma jini ka gane ko akwai tazara an gane ko fa khalaqnal alaqata mudghatan so shi ko wannan saren jini aka maida shi tsoka to nan tazara ba ta da yawa cikin kwana 40 din abin bai da yawa sai qur'ani ya ishara zuwa gare shi fa khalaqnal mudghata 'idhaman kaga nan sai kawo fa'ul maida tsoka ta koma kasusuwa an gane ko ba lokaci mai yawa don qur'ani nuna maka ijazi a wannan fa ka saunal idama lahma sannan mutu fatar da ita da jiki sun kace duk cikin kwana 42 za a yi wannan amma sai kawo fa'un fa'un waɗansu malamai suka ce saboda wancan na farko lokacin shafi tsawo shi sa an kawo summa summa wasu suka ce kai tafi ma duk kwanakin iri ɗaya ne ita fa'un ɗin ana hankalta masu yaƙi ko da an ce summa tana nuna atf ma'a tarahi tare da jinkirin lokaci fa'un tana nuna al'atfu ma'a ta'qib to ta'qibu kullu shay'in ta'qibu kulli shay'in bi hasbihi sai an hankalta mishi diba cikin muhnin labibi an kutubil arib yace alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra baka ga Allah ya sabkar da ruwa ba an gane ko daga sama fatus alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra bai ce thumma tusbihu al-ardu mukhdarra ba sai ka kasa ta koma kuri ko ta koma tsanwashar da sabkar da ruwa kasa ta koma koli ai sai an ɗauki lokaci sun kace to za a hankalta mu nisba kenan ko da an hankalta mu cewa don lokaci ɗaya ne nan qur'ani yayi amfani da fa'un ko sun madan ya bambanta amma tana yawa lokacin guda ne almuhimmu anan da akwai magana guda uku waɗansu malamai suna ganin sai bayan wata hudu sannan ake saka ma jariri rai waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a daga wata uku ake ƙare halitta ma'ana kwana 42 an ƙara halitta amma abin da ya shafi cika gabbai da wani abu daga wata na uku yake farawa kenan su suna ganin kafin ma wata hudu yana yiwa an samu sarai su ko sauran likitoci masu bincike suna ganin cewa idan aka saka da na'ura daga kwana 42 zuwa abin da ya sama za a ga zuciyarsa ta fara bugawa to an samu sarai ko ba a samu sarai ba wannan bincike ne wanda har yanzu ana nan akan shi shi yasa su a wajen su a hayatul ijazul ilmi da muka ce sun ce kwana 42 ne daga nan ya zan dan adam ya zan adam amma ba sun ce an busa masa rai ba eh don haka ya kamata mu fahimci wannan mas'ala don ina ganin wancan lokaci da muka taɓa bayani kan wannan mun nuna kamar ina ganin wannan lokaci ya zan dan adam to amma yanzu a ƙarshe da ni bincike sai naga bayan wata uku su rufi daga wannan lokaci ne ba su haddade ba za a iya saka mishi rai to dibe da qur'ani ya bayanin wannan yau manya manyan likitoci profesoshi na duniya sun tsaya bakin nan to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba fida ba ya gano wannan ya aka ya fahimci wannan shekara 1400 da abu kaga wannan yake nuna al-ijaz al-qur'ani kafin mu je gaba saboda lokacin namu ya fara nisa amma da yake mas'ala ce mai muhimmanci dole irin waɗannan abubuwan ba a barin su sai an yi bayanin su kina kaga daga nan su a wajen hay'atul ijaz al-ilmi in akwai matsala ta zub da ciki to kada ya zamanto kasa ga wata da ya wuce wata uku zubda jamhurin malamai fatar da suke basuwa in ya kai wata hudu za a wuce kwana 42 kuma a wajen likitoci su yanzu ya riga ya zan dan adam waɗannan masu bincike amma qur'ani bai hudu lokacin da ake sami sharai ba don ya ce summa ansha'nahu khalqan akhar wannan abin halitta kwana 42 ne summa to ya ce sannan shin bayan wannan kai tsaye aka samu rai koko sai an ci gaba da tafiya su suna ganin daga wata uku su waɗancan su ko likitoci suna ganin daga kwana arba'in da biyu zuciya ta fara bugawa su ko sauran malamai sun ɗauki cewa da an kai fassara wacan ta arba'in na yoman arba'in na yoman sai bayan wata hudu sannan zubar da ciki akwai sharuɗa gare shi waɗanda malamai sun yi bayanin su idan ana ganin cewa misali waɗansu malamai cewa idan yaron zai zan sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa a likitance an duba an gani waɗansu malamai sun ce babu laifi ko akwai wata uzuri a lalura shekh ibn usaimin shi ya cewa kawai ko da an gano yaron cikin halittarsa zai zo da bai da wani shanyayyen hannu ya ce a bashi ya ce ba wani dalili wanda za a ce a zub da wannan cikin sannan kuma ko da ana ganin cewa mahaifiyar za ta mutu ya ce shi a wajen shi bai halatta ba ya ce saboda mutuwar mahaifiyar shi abu ne wanda ba tabbas ba shi ko karewa da shi abu ne wanda ke tabbaci ya ce ba a taya a aiki da maslaha muhama wadda ba a tabbatar da ita ba da a zo a yi banna wadda suke sabita ya ce shi bai da wannan ba wallahu ta'ala alam to akwai wata ƙa'ida da suke ka alyaqini la yazulu la yazulu bi shakk eh, ba a yaqini ba a gusar da shi don saboda shakka tunda abin da likitoci suka faɗa ba tabbas bane ƙa'ida ce usuliya kuma ta qawaidul fiqhiyya duka malamai sun kawo ta to almuhimmu sai Allah ce kuma innakum ba'da zalika lamayitun malaman balaga ta alqur'ani anan da su nake so in kulle dan mu shiga cikin mawdu'in mu na al-lafz wal ma'ana yaki yaki shiga muna ta kokari thumma innakum ba'da zalika lamayitun yanzu bayan Allah ya ya faɗi halitta sai ce thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku za ku mutu malaman balagar suka zo anan suka ce to anan dan Allah ya nuna maka rayuwar duniya kaɗan ce kwarai kwarai kwarai kwarai ba kawai ba tunda yini a wajen Allah shekara dubu ne a wajenmu sai mun shekara dubu mun lissafa shekara dubu yake yi ni ɗai a wajen Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu to dan saboda rayuwa abu ce ba ta da yawa sai ta duniya sai Allah ce summa innakum ba'da zalika lamayitun bai ce za ku rayu ba ku mutu tunda in an halicce ka mi za kai za ka zo duniya in ka zo duniya za ka rayu in ka zo duniya kan rayu sannan kai mi kai mutu to bai ce za ku zo da sace lamayitun kaga saboda abu ce kasira jiddan jiddan amma ketare wannan fatara shi yasa idan ka dubi saban Allah kaddara ka shekara ɗari a duniya kana jin daɗi kana saba ma Allah to idan ka mutu rayuwar da ɗaya kai cikin kabari baka san ko bane kafin Allah ya tada kai in bala'i ne kake gani tun da cikin kabari an ka auna baka san ko shekara nawa zaka cikin kabari ba dan annabi Adamu ɗaya da ya kashe ɗaya wancan wanda an ka kashe wanda an nagari tun wancan lokaci yake cikin ƙasa ba har yanzu bai fito ba to yan daɗi ne ke shafa yana cikin aljanna fa daɗin ne yake sha ana kamin shi daɗin aljanna mun ce aljanna ba wani ya shiga ba idan kuma wahala ce fa shi wancan wanda ya kashe wancan tun da shi ya riga ya mutu kafiri tun lokacin da ya mutu wa azaba yake haɗuwar ita sai an yi abin nan busa an tashi wa to kenan dan adam in ya dubi rayuwar duniya kasira ce jiddan kamar ba ta da tsawo ma in an kwatanta ta da rayuwar da zai yi a cikin kabari to kuma idan aka ɗauki rana guda eh a wajen Allah shekara dubu ce to ka in an je can tsan kuma shi a shi lahira ai khalidin fiha abadan na ita ba ta da iyaka ai babu rana babu wata balle alisafa shi yasa Allah kira ta yawmul akhir in ji malamai yini na karshe wanda babu rana babu wata to an riga fa idza bariqal basar basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar to ba da rana da wata ake auna lokacin ba to an gwamaye su an buge su wadansu malamai suka ce za a hada su tunda Allah ce za a hada su sai a kada su cikin wutar jahannama can a kara mutane bala'i yan an ce wata duwatsu ne ke cikin shi kaga dan waqudu hannasu wal hijara ita ko rana da ba tana da zahi kaga an kara zahi akan zafi ina fata an fahimci ni sai Allah ce thumma innakum ba'da zalika lamayitun ku za ku mutu bai kawo zancen rayuwar duniya ba dan bata da yawa to sai malaman balaga suka kawo ta magana ita ce nake so in kai karshe da ita sannan mu shiga cikin maudu'in mu na al-lafz wal ma'na sai yace lamayitun a ilimin balaga in an ka kara lamun ko nahwu tana nuna ta'kidin ma'ana ai ana cewa thumma innakum ba'da zalika mayituna ku za ku mutu kuma shikenan ba to sai an ka ce lamayituna sunanta allamul ibtida'iyya tana shiga cikin mubtada la muhammadun jalisun ta ce kuma muzah sai ta zama to muzahlaqa in ta tashi daga mubtada ta koma zuwa ga khabar inna muhammadan la jalisun ba a ce inna la muhammadun jalisun tunda in inna ta shiga dole sai a dan mako wani kan mubtada da shi kwashe komi da komi irin wanda mutanen duniya suka so komi su kwashe su bar mutane a halaka shi ko da sun kwashe sun jawo bala'i yanzu sun sa su kuma akai musu hari a kare da su an gane ko me yasa sai ce lamayituna lalle innakum kaga inda tana nuna tabbas ba da zalika bayan wannan lamayitu na tabbas za ku mutu thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna sannan ku ranar tashi alƙiyama za a tayar da ku marmakon nan na kamata ya kawo lamayi ce thumma innakum yawmal qiyamati latub'athuna za a tayar da ku tunda nan ne ake shakka mutuwa babu mai shakkar ta da kafirai da musulmi da duk dan ta'addar duniya ya san dole sai ya mutu amma tashin ne aka yi sabani to me yasa mutuwar da babu shakka sai an kawo mata lamun ita ku waccan an ka kawo mata inda an kai sabani inda kamata kalamu sai ba a kawo ba albalaghatul qur'aniyya to yanzu waɗansu malamai suka ce ita lamun kincan na kamata a kawo ta amma saboda ita mutuwar da dan adam ya hankalta ya san cewa da ya mutu ya ga alamun cewa ya san da cewa tabbas sai an tayar da shi to zan canja za'una wasu ka ce a'a shi mutuwar da ba ku shakka sai Allah ka muku takidi to ba a suna za a tayar da ku shi Allah bai shakka don haka bai bukatar siya kawo lamun in ma kana so ka ce kai baka imani ba kuma in kana so duk kafircin da zaka yi da ta'addanci zaka yi kayi za ku haɗu da Allah shi yasa ba sai maka ta'kidi ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a lamai tulikin nan ne ya kamata a kawo ta lamun tuba a suna ba dole sai an kawo lamun ba tun da nan ne farkon magana kuma nan ne ya dace a kawo ta mai daga cikin waɗanda ke da wannan ra'ayi akwai ustazu doktor fadil saman ra'i na malamin balaga na kasar iraki wanda yake a sharika a kasar dubai ina ganin ya rasu a cikin littafin salama satun bayaniya wanda asalinsa program ne da yake yi a gidan tv ina ganin sai aka tattara su aka yi littafi duk da yake ya rubuta ɗansu littattafai amma wannan lama satun bayaniya ka koma can ciki ƙarƙashin wannan aya kaga wannan bayani da malamai suka kawo to wannan dai a gurguje malam shimfiza ta yi tsawo har ta ci kusan minti 33 amma ba laifi za mu dora akan maudu'in mu na allafzu wal ma'ana mun kawo asalin allafzu mun kace asalin shi abu ne wanda aka jefar kenan baki yana jefo kalimomi lafazar shay ko ba haka ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kuma mun faɗa shi ne ake kira abin nan da english word da faransanci kuma ana kiransa mu eh afwan na manta da wata nukta mazhaba ta ijazi guda uku ne waɗansu tafi cewa ba a siffanta alkur'ani da ijazi kwata-kwata a cewa ga ijazi na alkur'ani ijazu ilimi kaza kaza wannan bai dace a faɗa ba alhali Allah ya kira alkur'ani wa innahu kitabun aziz kuma yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq to me yake nuna cewa babu ijazi ilimi to sai waɗansu ka ce ba a ce akwai ijazi wasu sun ka ce a'a kawai duk abinda an ka ga dama a ce ma mu'jiza ne waɗansu malamai suka ce a'a za a ce ijazi da sharuɗa to wannan wanda suka ce da sharuɗa din su ne hay'atul ijazul ilmi kuma sun faɗi wannan sharuɗa wancan sati mun faɗi su da haka zaka zo da cewa wannan duk magana cirme ce bai dace a faɗe ta ba a'a sai dai sai mun bambanta tsakanin annazariyyar ilmiya da alhaqiqatul ilmiya annazariyyar ilmiya shine ake kira theory ita theory wani tunani ne ana bincike kansa ba a kai karshen sa ba akwai alhaqiqatul ilmiya abinda ilimi ya riga ya tabbatar da shi babu shakka baya canzawa shine ake kira scientific facts da english scientific facts an gane ko da faransanci ana kiransa enfant scientific to shi enfant scientific in ya tabbata qur'ani ya tabbatar da shi ko hadisi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ingantatta shi wannan ba a samun sabani akan sa mun fahimci wannan ko kenan in nazariya ce mutum ya kawo ba a fassara qur'ani da ita amma in hakika ce ilmiya ana tabbatar da ijazin qur'ani akan ta don abu ne wanda baya canzawa khalas ina fata an fahimce ni saboda sabani da kuma abin da Allah ya kyauta allafu wal ma'ana mallam mun ce allafu asalin shi shine mo da faransanci ko kuma word da english al ma'ana kuma signification ko meaning ma'ana abin da take nufi karatun wannan abin yana da muhimmanci saboda idan baka fahimci mo ba kalima ba yadda za a yi ka fahimci ma'ana mun fahimci wannan sai ka san kalimar gaga abin da take nufi sannan ka fahimci sannan ka fahimci ma'anarta to abin da yasa muke karatun wannan saboda abubuwa guda biyu kamar wanga maudu'in musamman abin da yasa nake so mu yi bayani kan shi kacokan saboda abubuwa guda biyu abu na farko shine cewa turawa suna da ilimi na shari'a da ilimi na adab abin da ake kira law ko kuma abin da ke kira droit da faransanci wannan ilimin galibin shi sun satike waɗannan ƙa'idodin ne daga musulunci amma da yawan musulmi wani lokacin ba su fahimci wannan ba ɗai kenan abu na biyu ɗalibai ba su karatun nassi ko na alkur'ani ko hadisi ko da'awa ko fiƙihu idan baka fahimci haƙiƙanin ma'anar lafazi ba to fatawar da zaka ba suwa ko fassar da zaka yi ma hadisi ko ƙur'ani karkace ne zaka bayar da ita to in ba a fahimci wanda ba kaga akwai matsala to yanzu shine nake son sai mu shiga cikin lafazza dan in ka ji an faɗi lafazi ka san me ma ake nufi da shi kaga lafazi duk da yake suna kiran cewa nas su ce nas amma ana kiran shi laf kaga akwai a zan jiro su kafin mu shiga cikin bayani akwai am ka gane ko akwai khas sannan kuma akwai mutlaq akwai muƙayyad ko muƙayyid duk ana faɗa sannan kuma akwai mujmal akwai mubin an gane ko ko mubayyin wasu ɗace mubayyin an gane ko sannan akwai nasikh akwai almansukh an gane ko sannan kuma akwai almushtarak mushtarak kala biyu kala uku ne akwai almushtarakul lafzi akwai almushtarakul ma'nawi akwai almushtaraku bi maddatihi uku ko tau sannan kuma akwai almuhkam akwai almutashabih akwai almushkil za mu zo dai mallam barni in jeran tosu in ni faɗa in sati mai zuwa Allah bai kai rai na bare na faɗi a koma cikin littattafai eh sannan insha Allah akwai almutaradif akwai almutabayin sannan akwai al'addad mun fahimta to waɗanga nau'uka ne sannan da muka ce almushtarak akwai tare da shi akwai almutawati almutawati'u da alhamza ce ƙarshe kuma akwai almushakkik mushakkik kik daga shakkaka yi shakkiku tashkikan kun fahimci wannan to daga nan sai mu zo zuwa ga abin da ya shahi alaƙa bainal alfaf na farko addilala ka gane ko addilala ko addalala ita ko kala biyu ne akwai ana cewa addalala ko addulala ko addalala addilala addulala duk ma'anar shi daya akwai addilala bil mantuq akwai addilala bil mafhum mafhumu kenan akwai mafhumul muwafaqa kala biyu ne akwai al'a'la da al'adna duk da shi ibn rushd al-hafid ya zo akwai al-musawi al'a'la amma shi ya kawo akwai al'adna ba na fata ana fahimta ta to sannan kuma akwai mafhumul mukhalafa shi kuma guda takwas ne jeran shi amma na takwas in shi ne addarauni shi ma wata rana in dai Allah ya samu zo kan bayani kansu duka zamu bi su ɗaya bayan ɗaya sai akwai al-haqa'iq akwai al-haqiqa lughawiyya akwai alhaƙiƙa a shari'iyya sannan kuma akwai alhaƙiƙa al'urfiya ko ba uku ba sai ƙarshe akwai mu'tamadur rabta mu'tamadur rabtu bainal alfaz akwai hanyoyi guda hudu da ake bi su ne ake hada duk kalmomin duniya ko a wani yare a duniya ta wannan hanya ake bi to waɗanga abubuwa su ne da mun ka jero yanzu za mu yin bayanin su daidai gwargwado abin da lokaci ya bamu in an ƙare bayani kan alfaf in akwai rayuwa sai a zo a kan aljumal tunda in an samu mufrad sai an samu mi jumla a tarkib su ko a hudun nau'ukan su da ma'anarsu dan mi za a yi wannan saboda masu karatun durwa da masu karatun literature an gane ko literature su san cewa waɗanda abubuwa cikin musulunci akwai su zube swata na an kai an kai traduction wani lokacin ma tana yi wa translation kin da an kai akan kuskure an kai ta to yanzu sai mu fara da farko al'am da al-khas wani zaka iske musamman ɗalibai sai ya dauko nassi ya ce Allah ya ce kaza cikin alkur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza babu shakka amma tana yi wa am ne akwai khas menene am اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد kalima ce ta zo tana nuna duk abin da ke karkashinta ya shiga karkashin ma'anarta kuma kalima guda ce ba sai an haɗa biyu ko uku ko hudu ba shine bi hasbi in wahid wasu sun ce duf'atan wahida misali in an ka ce kullu shi da siyakh kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa in akwai wanda ya ci tauri ya sha karho da layu da boka da wanda gajin iyawa da wanda ya sha giyan mulki da wanda ya sha giyan karatu kafin ce da wanda ya sha boko Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta mutu in akwai wanda zai hita bismillah muna jira kaga wannan amni to amma sai mun yi hattara shi am kala uku yake akwai amun baƙin ala umumihi in an ce baƙin ala umumihi amu ne wanda shi ba a fitar da komi daga cikin shi akwai amun uri da bihil khusus duka aka kawo amma sashi ake nufi akwai am maksus wanda an keɓance wani abu kaga karatu ya koma sabo amun bakin ala umumihi amun ne wanda ba a fitar da komi daga ciki shine yanzu misali a ce babu wani taksis babu taksis wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai da ka ce akwai abin da Allah bai sani ba sunanka ba sai na kadasa ba ka fahimta shi yasa yan filozofi da sun ka ce wai kasan filozofi sun ce babu Allah wasu sun ce akwai Allah duk da ke dai suna da ƙarfi suna ta bayyana sai su waɗansu da ma da suka yadda da akwai Allah sai suka ce wai Allah ya san abu a jumlace amma Allah bai san abu a rarrabe ba wai yanzu misali Allah ya san ɗan adam misali jumlace amma jinin ɗan adam da yake gudana Allah bai sani ba ga Allah na cewa hatta da abin da zuciyarsa take ɗarsa masa shi ɗan adam ya san shi ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه kuma ka ce wai Allah bai san abu a fayyace ba Allah ya san gaba abu bai san detail ba kaga wannan banna ce irin abubuwan da kafirai suka buri yawa Allah ya gaya manzon Allah ga sunan sai su taru su yi taro Allah ya ce ga abin da sun kace malla inda Allah ba da labarin abin da a cikin zuciya ai magana ta kare to don haka wannan irin waɗannan wallahu inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah da iko akan komai wannan Allah ina adda wannan iko babu wanda adda iko ya gabatar da komai mun fahimci wannan sai Allah to wannan bakin ala umumi akwai amun shi kuma uri da bihil khusus a kawo am amma sashi ake nufi to shi wannan sai an samu qarina Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu Ali Imran الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس الناس لفظين da nuna mutane waɗanda mutane suka ce musu sai malamai suka ce mutum guda ne ya gaya musu dan jinsin ɗan adam da ake nufi amma ba wai dukkan mutane suka faɗa ba ka fahimta don mi dan Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya ay yukhawwifukum awliya an shahid maf'ul al-awwal kenan inna ma zalikum wancan kaga ba a ce waɗancan ba waɗanda suka ga muku waɗannan magana sai Allah ce inna ma zalikum shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqidi a cikin Adwa'ul Bayan rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace mutum guda ne dan saboda ya ce inna ma zalikum bai ce inna ma ulaikum shayatin ba yukhawfinukum innal ladina kafaru sa'un alaihim Mhm. eh wannan za mu zo kan shi kamar annasu ka san alladina kafaru da shahi kafirai akwai wani misali shi kuma cikin suratul nisa'i an yi sabani kan shi am yahsuduna nas am yahsuduna nas ala ma atahumullahu min fadli shin su yahuda ko suna eh, hasadan mutane ne akan bai wanda Allah ya ba su ko ba haka ba sai an ka ce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi domin kansa ne ake magana shi an ka ba annabta babu wanda aka ba annabta in ba shi ba annasu annasu nan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da wasu malaman tafsiri sun ce a annasu nan manza Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa domin hasad da suke masa lalle shi aka ba annabta amma kuma mu annabin mu ne kuma mun yarda da shi kidan ma suna hasadan mu don ya ce wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wasu ka ce to wannan adawa aisha sa za ta taso daga annabawan ta zo gare mu dan haka ta mu ce gaba ɗaya amma an kalli annabta shi aka ba direct mu kuma mun samu namu namu rabu ko ba haka nan bane kamar yadda faras da qiyas siffanta um, eh, gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake nuna cewa man yashkurillaha yashkur awwaliyata za fadinu min baiti hadha eh, min baiti hadha lahu al-umam yace man yashkurillaha jikan manzo ne zo zai aikin haji sallallahu alaihi wa sallam sarki na wannan lokaci ya zo ba a buɗe mishi hanya ba sai ga shi wannan yana zuwa zai da al'abidin sai aka buɗe mishi sai sarkin ya gare mamaki ga mutumin nan ya ɗauki har ya ƙare amma shi ba a mishi ba me wai wane ne wannan to an ce faransa kai na zama ce kasida wannan da ya mai tsawo hadha alladhi ta'rifu al-batha wa ta'atahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haramu hadha ibn khayr ibadillahi kullihim hadha at-taqiyyu an-naqiyyu at-tahiru al-alamu hadha ibn fatimatin in kunta jahilahu bi jaddihi anbiya'u allahi qad khutimu wa laysa qawluka man hadha bi da'irihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu kilta yadayhi ghiyathun amma naf'uhuma yastawkifani wa la ya'ruhuma adamu sahlul khaliqati la yukhsha بوادره يزين الحسنان حسن الخلق والشيم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أم لا أهو نعم أما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والعملاق والعدم هيا كاو wannan dai baitin da muka kawo yanzu man yashkurillaha don kasida tana dan tsawo kadan na dan bijiro da wadansu baitutuka ne man yashkurillaha yashkur awwaliyata za faddinu min baiti hadha nalahu al-umam ya ce man yashkurin laha duk wanda ka gode ma Allah ya shukura awwaliyata za zai gode ma farkon wannan ma'ana kenan kakansa ya ce to faddinu min baiti hadha na lahul umam wani addinin musulunci da gidansu na kowa an ka dan baskato mishi ya samu nashi rago bari ma hausa yara dan baskatowa ko ba haka ba na kwarai ina fata fuci kasida ce mai kyau ya yabi gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da ke in shi'a suna labewa da ita don saboda su zage sahabbai sai an yi hattara Eh, ya kawo kamar kuma akwai inda yake yin guluwi yake nuna cewa ana neman sabkar ruwa da hannu da- da da albarkasu wannan ba a tabbar ba a istisqa'i da da- da su amma dai suna da tasu kima kuma baitutukan da ya kawo ba duka ne akwai matsala ba Eh, kinan ana iya amfani da su ina fata ana fahimta ta tunda inda ya faɗi gaskiya dole mu ce eh, gaskiya ce inda kuma akwai kuskure dole mu nuna akwai eh, kuskure musamman wannan baiti da ya tawassuli da ana tawassuli da ahlul bait wanda wannan ba gaskiya bane kuma in shi'ar suke kawo waɗannan baitutuka saboda su kasantar da sabai mu ba za mu yadda da wannan ba ina fata ana fahimta ta akwai baitutuka da ya kawo eh, wanda yake cewa in udda ahlut tuqa kanu a immatahum in ana lissafa masu tsoron Allah to dole su suna a shugabanni tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu yin tsoron Allah wa in qila khairu ahli al-ard qila hum in an ce su waye suka fi kowa alkhairi a cikin eh, mutanen da suka eh, mutanen ƙasa ma'ana tarihin dan adam gaba ɗaya to su ne kwarai ina fata ana fahimta ta to shi na har yake kawo wani baiti yake cewa um, uh, muqaddamun ba'da zikrillahi zikrihim fi kulli bad'in wa makhtumin bihil kalim muqaddamun ba'da zikrillahi zikrihim ana ambata ana gabatar da ambaton su bayan ambaton Allah fi kulli bad'in wa makhtumin bihil kalimu dukkan abinda ma- ma- fi kulli bad'in duk abinda aka fara wa makhtumin da abinda aka kare min alkalimi eh, ma- makhtumin bihil kalimu magana da aka fara ma'ana duk hudubar da za a yi duk bayanin da za a yi duk wa'azin da za a yi in an ce Allahu subhanahu wa ta'ala sai a ce was- alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da an yi khutuba ko kaji ko kaso ka ko ga Abuja halin jiya ga kasida ko da shi na da rai mutuwa zai don tension zai taso mai ko hypertension ya buge shi ina fata ana fahimta almuhimmu dai annas cikin suratul nisa wasu sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi shi kadai wasu kuma sun ce abin nan amma can cikin suratul ali imran wancan galibin malamai sun tafi cewa mutum guda ne ake nufi ina fa kuma sun kawo karina dan Allah ya ce inna ma zalikum shaytan ina fata ana fahimta ta imamu shafi'i ma a cikin littafin sa ar-risala risala ta imamu shafi'i a cikin usulul fiqh ba risala wa ta abu zaid al-qayrawani ba ta fiqh ko ba haka ba ya kawo wannan mas'ala din to amun urida bihi al-khusus to sai amun makhsus amun maksus a kawo kalima ta shafi kowa ashe daga baya an fitar da wani abu to irin wannan dole sai kayi hattara da shi a cikin ayar ko wata aya da yawwa za mu zo shi cikin khasa za a zo akwai almukhassisat akwai almuttasila akwai almunfasila dole wannan suna da yawa amma dai ƙara mu faɗi kala biyu ne in an ka zo da lafazi am ana iya taksisin shi cikin ayat wani lokacin kuma ana iya taksisin sa ba cikin wannan aya ba shikenan Allah subhanahu wata'ala da ya bayanin zina ya ce azzani to wazzani fajli duk kullu wahidin minhuma mai ata jalda da wanda ya zina namiji da mace ko ba ka namiji ai musu bulala ɗari duk mai zina ya shiga ciki haka dai ko ba haka ba to da aka zo sai ya tabbata cewa banda wanda ya taba aure kuma ya taba auren kuma ya shiga da iyalinsa domin aure ingantacce ba wai an yi aure tana can shina can ba an karabu malamai sun ce ba kone ihsan ake nufi ba aya wadda aka shafe hukuncinta aka shafe karatunta amma tana na shaykhu wa shaykha wasu sun ce cikin suratul tauba aka shafe ta malamai sun fi cewa a cikin suratul ahzab ne ta sauka aka shafe ta mun fahimci wannan namiji in ya taɓa yin aure aure ingantacce babu ɓanna ciki kuma an kai mai mata kuma ya sadu da ita kenan nan ya zama muhsin ko mace ta taɓa yin aure to su waɗannan jefe su ake yi to kaga wannan amini sai Allah ce wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin amma in ba tassace in babu shaidu in mutun yayi mace kazafi ko namiji in shaidu uku ne ko ba ka ba wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajilduhum 80 jalda kaga za a je wanda yayi abin ga yayi kazafi musu kai shaidu hudu ba fajilduhum 80 jalda za a musu bulala 80 to ai bulala 80 duk wanda ya kazafi za a yi mishi kaga amuni sai Allah ya ce a wallazina yarmuna aswajahum waɗanda suka jefi matansu da zina walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu in ba kawunan su ba to su ba ba buloli za a yi musu ba li'ani za su yi kaga nan can an yi kwaɗi cewa duk wanda ya kazafi ga yadda za a yi mishi nan ko sai an kai masa bulala 80 kaga an yi takhsis amma wannan in mun kalli ayoyin sai mu ce bil muttasil ina fata an fahimci ni domin wannan aya ta zo bayan wannan aya in mun gada ba mu ce mun fasil ne saboda ayoyi ne daban-daban to kaga kina am yana iya zakuwa ya shafi kowa da kowa amma daga baya sai a fitar da shi shi yasa ɗalibin ilimi idan bai gane ba sai ya zo ya afka maɓanna cikin fasarar nasu za a zo da abu kaza amma akwai taksisin shi da an kai sai mutum ya zo ya haɗu ce a ga aikin da za a yi sai a ce a akwai nasin da ya fitar da shi galibi akwai al-muttasila daga illa إلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم آآ آآ والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم سي وندك ينكا kaga sai nuna cewa shi wanda aka yanka shi hukuncin shi ba ɗaya da wancan wanda an ka haramta bane muttasil ne kuma to kaga ashe lafazi yana idan kuwa am amma sai ai taksisin shi banda wani banda wani shi yasa yanzu masu karatun dokoki na turawa idan ka ɗauko doka ka karanta ka fahimta sai su ce maka eh faransancin ka gane shi amma wannan doka tana da waɗansu yan raskwana yan iya da an ka fitar da baka sani ba kai jahilin shari'a ne ka kuma karanta shari'a to cikin shari'ar musulunci an ka sace ke wannan aya za ta zo ta ce ya shafi kowa amma daga baya sai a fitar da wani daga ciki kaga amu ne maksus shi yasa zaka ga an ce hurribat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayenku ina fata an fice ni wani sai zabura ce to an ce an harce an haramta muku auren iyayenku qur'ani ya zo da shi to kaka kaka qur'ani bai kawo ta ba ya halatta mutum ya aure kakarsa eh kakarsa ko wanda ta haifi mahaifiyar shi ko ta haifi ita ma ummahatukum ne domin munan ya bani adama ake ce muna ya ku ƴaƴan annabi adamu ai ba annabi adamu ya haife mu ba yanzu jikokin jikokin Allah ɗaya san ko ne ina ba ta ana fahimta ta kenan mu ƴaƴan shi muke ta fuskar aihuwa ashe duk mace wadda take da alaka da fuskar aihuwa da kai wa in alat ko da ta yi sama kakka kakka kakka kakka kakka kakka kakka kakka kakka kakka to duk matsayin kakaka take umma hatukum na ya haramta ka mai aure ta shi yasa waɗansu malamai da suka zo sun ce umma hatukum sai sun ce mubaham in an ce mubaham ba a wanda ba a fahimci man asaba a wannan mubaham ana nufin am wani lokaci in malamai sun ce mubaham suna nufin am ya shafi dukkan iyaye da wanda ta haife ka da wanda ta haifi mahaifiyarka da wanda ta haifi babanka da wanda ta haifi baban baban dukkan su iyaye ake kiransu to amma da an ka ce umma hatukum duka iyaye ina fata an fahimce ni ba wai an kai karshe ba da qur'ani ya zo ya kawo duk waɗanda an ka haramta din am ne ko to kuma akwai wasu ƙari bayan haka sai ya ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai haram ne ya aure su to ai busu cikin wannan aya dan ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada na fatan fahimci ni ba a aure matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya mutu to kiran ko ai karin amu ne wannan a cikin sa to dan haka dai abin da ke so in kira ga ɗaliban ilimi yan an ka ce abu amu ne akwai khas khas kuma ikhraju ma tanawalahu al-lafz al-am bi dalil ka fitar da abin da yake ta cikin am amma sai ka kawo dalilin banda wani banda wani shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shafi kowa dan haka wani mutum bai isa ya hito ci shi yayi wani ilimi ba ko ya kawo matsayin da bai aiki da ita saboda kamar yadda Khidr Khidr an gane ko ko mun ce annabi na ko mun ce wali na zance mafi inganci annabi na dan ya ce wa fa'altuhu an amri wannan kashe yaron da na yi da kuma jirgi da na so na fasa ko na fasa da abin da ya yi ta da katanga ma fa'altuhu an amri ba da umurnin nishi kenan da umurnin Allah kenan wahayi ake masa kenan ya zan annabi kuma ko da mun dauki cewa waliyi ne ma ya ce ma fa'altuhu an amri Allah na sanar da shi kuma cikin Qur'ani ne Allah ya tabbatar da wannan sannan ba za mu ga yan uslubur ramzi ba wata mazhaba da ake cewa uslubur ramzi da yan uslubul hadatha wanda wasu mazhabobi na yan Allah ba mu iko za mu yi karatu kansu za su kai kamar karatu 126 haka in Allah ya ba mu iko duka za mu bayani kansu wanda ka cewa a'a wai cikin mafarki ne annabi Musa ga wannan ko ko ramzi na annabi Musa bai aikata wannan ba ai bai kashe mutum annabi Allah ya kashe mutum a'a ramzi na wai kissa ta Allah ka ba mu kenan ana so a mai da Qur'ani asatirul awwalin wannan kafirci ne Qur'ani duk abin da faɗa gaskiya ne ma kana hadithan yuftara to ba a taksisin wani mutum a ce shi bai aiki da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aqida ta yi muni shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shafi kowa kuma babu nassi in ka ce wane ba sai ya aiki da shari'a ba yana iya yin zina kuma ya sha giya saboda ya fahimci hakikanin al'amari wai shi ya fahimci hakika irin aqidar fals ɗan falasifa da batiniya da suka cewa sallah ba sallah aka nuhi ba ka san waɗannan aqidu suna shigowa yanzu a kasashen mu to wannan kafirci ne mutum ya ce in ya sha giya wai halatta ne in ya zina halatta ne amma mu sauran mutane da an kace su ga shari'a shi khidr Allah ne ya bada labarin shi to kai kawo wahayin da an kai da nasi na alkur'ani wanda ya fitar da kai daga cikin wannan dan haka ai hattara ina fata an fahimci ne am yana bukatar khas bi dalil sai su ce a Allah ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ka bauta ma Allah sai yaqini ya zo maka wai yaqini wai shine qur'ani in ka fahimci qur'ani to ka samu yaqini don haka ka bar sallah ka bar zakka ka bar azumi kai ko ka bar komai za ku hadu da mala'ikin mutuwa kai daga tsoron jandarma ma in kai lehi ina ga kun hadu da mala'iku ko mu ce mobile to da haka yan uwa musulmi ai hattara wannan akida kafirci ce idan aka duba cikin littafai ka diba cikin adwaul bayan da kuma tafsiri na ibnu kathir da sauran tafsirai sun kawo karkashin masu zindikai kafirai waɗanda musulmi na abaina amma kafirai ne a koyi su ne suke kawo wannan akida ta hatta ya ta yaqini sai mu sai wai yaqini ya zama wani ilimi na al yaqini huwa al maut shi yasa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin sai da mutuwa ta zo musu yan uwa musulmi wanga karatu shin fida ta yi tsawo kuma an dan shiga cikin shi ne so mun tabi an nuna mini kuma lokaci yayi yan uwa su yi hakuri insha Allah ta'ala in akwai rayuwa za mu zo mu dora a inda muka tsaya da izinin Allah abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik yan uwa masu kallon mu da sauraron mu alhamdulillah kuna ganin dai yacce karatu ya kawo ya fara daukan wato daɗi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokaci ya ƙare amma in allah ya kai mu ranar juma'a sati mai zuwa insha allah malam zai zo ya ɗora mana akan inda muka tsaya yan uwa masu kallon mu da sauraro muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji ya malam ya gaya mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu da gidan wannan tele mai albarka na gwamfere da ma'aikata ga baki ɗaya amin dukkan bukatunmu kuma na alkhairi Allah ka biya mana Amin.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Amin.
Ibrahim wa ala ali Ibrahim Amin.
innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim amin wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Amin.
subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh